بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 23 ga watan Rajab shekara ta 1400 da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba muna sura ta talatin suratul rum mun kuma tsaya a darasi na uku za mu tashi darasi na hudu a cikin wannan babban kundi wato alkur'ani mai girma muna roƙo ubangiji manaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين Allah madaukakin sarki yace zahara al-fasadu fil barri wal bahr barna ta bayyana a ban kasa ko kuma a san dauri wal bahri da kuma cikin kogi duk ba komai ne ya haifar da wannan barnar ba shine bima kasabat aidin nas sakamakon abubuwan da hannayen mutane suka tsorurta ne yudikahum ba'da alladhi amilu don Allah ya ɗanɗana musu wani zafin abubuwan da suka aikata. Tun lokacin da kaga wahala ta yi tsanani a cikin mutane, to kamata ya mutane su tuba su koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, amma ga masu hankali. Idan kuma aka tsaya ana ta zargin wasu, to Allah zai bar wannan matsala ya ta damun mutane. Amma inda al'umma za ta gamsu duk lokacin da rayuwa ta yi kunci, kowa ya da Allah ya wa laifi. to ko da wasu ne suka janyo to sai Allah ya shiga lamarin amma idan aka kiyarda da wannan to za a dade cikin matsala to yi za Allah yake yudikahum ba'd allazi amilu dan ya dan tana musu wani sashin abin da suka aiwatar la'allahum yarji'una ko ta dawo su ba Allah daga baya bayan an dan taba su dan ka kafare ma Allah ya gaya mana a baya dabi'ar su idan wato suka ji wahala komawa suke zuwa ga Allah kamar yadda zamu ji ayoyin gaba to sai Allah ya ce kun siru fil ardi da ya mutu ku yi tafiya a ban kasa fanzuru kaifa kana aqibatu alladina min qabl ku duba ku ga ya karshen aqibar waɗanda suka kasance tun da tun suna yau Allah ke gantaka Allah ya ce kana aktsaruhum mushriki mafiya yawan su masu wannan dabi'ar mushrikai ne to wannan ayar in ka kalle ta da kyau kai ta dabbori kuma zaka gane cewa lallai barna ta yawaita a ban kasa shine zahara al-fasadu fil barri wal bahr wasu malamai suka ce abinda ake nufi da zahara al-fasadu fil barri karna ta bayyana a ban kasa a kan dauri shine aka ce cikin garuruwa cikin birane kenan wal bahr da garuruwan da suke gefen ruwa akwai wanda suka fasara haka wasu kuma suka ce a fil barri wal bahr kawai ana bayani akan barna ta bayyana a kan dauri da cikin koguna barnan nan ko kowa yana ganin ta kuru-kuru mun sha ba da misali ba wani ta'adida wata al'umma take yi wadda wannan al'ummar ko ta yi a baya wadda wannan al'ummar ba ta yi ba ta yin sa babu tun daga tarihin da muke ɗaukowa daga suratul a'raf har zuwa suratul shu'ara ko har zuwa suratul naml da muka zo aka yi ta ba da labarin annabawa ka ɗauko min annabi ɗaya wanda ka san akan laifi guda aka halakar da al'ummar da wanda wannan al'ummar ba ta yi babu guda daya duk wani abu da zai zo game da muka ja faɗa inda za su dawo yanzu to a prime a nursery za a san domin wannan al'ummar su sun gaba har sun yi PhD a harkar wannan tabar gazar saboda haka wannan shi ya kamata mu kalla yanzu me matsalar mutanen annabi shu'aibu na dauye mudu banda na akwai wani abu yawa fashi da makami barakallahu fik su tare mutane su kwace musu kaya to ka zo ka ga yanzu nan satin da ya wuce wanda tije wani yana zuwa karatun nan muke hira yace min wanda tije zo gaban shekara 66 zuwa da bakwai yace yana ga tun ana hira yana ga ya miji yace yara ne a nan NNDC yara biyu yace DID ka ne ya tsaya yana jiran wani kawai suka zo suka danna ba a yarwai kawo wayarka yace shi abin da ya fi kona wa rai to wallahi ba wayar ba yace zagin da yawa yace wallahi yayi jita da yana tsaye yake suka zo su biyu wai ya tsaka sai ya kalle shi ya danna ba a yardan abu kaza kaza ka kawo wayarka yace ya dau wayar nan ya bai kaga dai an fi sati da yimar abin amma kullun abin yace damun dai dole to waye ka ji a cikin mutane annabi sha'abi yayin irin wannan tabargaza yaro dan jikanka yace da ya karbu wayar da yace da Allah to ba ni tin din yace ba za a bayar ba yace har yayi gaba ko ɗayan ne da suke tare yace a baya ya turo sai aka zo to gaji ungo yace ya karbi tin ɗinka wannan al'ummar wallahi in mutane annabi da yayi suka da yanzu a tamhid za a kawo kurinozi Allah yan duk wata irin shegantaka da ake yi duk wanda aka yi a baya duk mun wuce ta kawai dai annabi alaihi salatu wasalam ya roƙa mana muna cin wannan albarkacin amma ba da haka ba da tun ana tilka ummatin qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malu da tun wannan al'umma ta zama kabaru kana kuma a rika cewa ka Allah ya gina bil amr kamar ba a yi su bada al'ummar da bata ganin girman na gaba da ita ai ta gama lalacewa kwata kwata annabi alayhi salatu wasalam da ya faɗa a hadisin Abu Musa al-Ashari Abdullahi bin Kai yace inna min ijlalillahi ta'ala yana da girma girma ma Allah ikramu dukkan batil muslim girma ma abotin furfura wa hamilul qur'an da alaran ma hafizin alqur'ani wannan in ka girmama wayannan to Allah ka girmama yasa ga magabata da wuce karatun da yawa ba za su ganka in dai kana da qur'ani za ka ga dattijo yana girmama haka yayi mutiki wannan abin suke kallo ba tsara karatun da yawa ba amma ana aiki ne saboda haka wayannan abubuwan su ne abubuwan da ya kamata ko da yake mu rika kallo cewa bannan mu da muke a bankasa duk wasu matsaloli da ake shiga ko shakka babu mu muka jaza wa kanmu domin ya ce bi ma kasaba aidin nata saboda wato abinda hannayen mutane suka tsorurta ne yuliqahum ba'da alladhi amil dan ya kankana musu wani zaki abin da suka aiwatar ya Allah yake la'allahum yarja'un an musu haka ne ko wato sa dawo zuwa ga Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki to kaga anan mala yana gaya mana yace abul aliya ar-rayahi wannan babban tabi'in da muka fada wanda zaka iya tuwa yana cikin muhadramun wanda an haife shi zamanin annabi alaihi salatu wasalam amma bai taba gamuwa da annabi ba shi za ka ce masa tabi'i ne wato sai yake cewa duk wanda ya saba wa Allah a ban kasa faqad afsada fil ardi to shine duk mai sabo a ban kasa shine masu bata kasa bata kasa yasa cin hanci da rashawa baya bari duk inda domin cin hanci da rashawa sabo ne baya bari duk kowace irin al'umma ta ci gaba inda akwai ta yayin kafito a cikin al'umma to abul aliya da yayi yake faɗan wannan sai ce li anna salah al-ardi was sama bi ta'a domin abin da yake sa sama da kasa ta gyaru ta hanyar yi wa Allah biyayya ne wa li hada idza nazala isa alayhi salam yace saboda haka idan annabi isa ya sako domin an dauki annabi isa alaihi salatu wasalam yana mataki yana mataki saboda haka zai kuma za a dawo da shi domin annabi Musa Allah ya ce annabi Isa Allah ya ce ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu dauke shi aka yi zuwa sama yana dan shekara nawa na 33 yawa 33 saboda haka aka dauke shi zuwa sama zai dawo shekara nawa a ban kasa na wala abubakar kace ne shekara nawa zai dawo ya a ban kasa shekara bakwai shekara bakwai ko kamar kana kan jin tsoro ne kana faɗa kana jin tsoro shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce wato idan ya dawo zai zo ya kakkaɓe duk irin farnonin da aka yi daddasa a ƙarshen zamani idan ya dawo zai yi amfani da zai yi aiki da shari'ar annabi alaihi salatu wasallam aka abul aliya yake zai dawo zai aiki da shari'ar annabi alaihi salatu wasallam shi sa dan al-isaba ko ina cikin bambanta wa fi kabiri sahaba da ya tashi kawo sunayen sahabbai sai sa suna annabi isa yace nabiyun wa sahabiyyun yace annabi ne kuma sahabi ne domin sharadan da ake cikawa mutum ya zama wato sahabi annabi da ya cika na farko mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalik wanda ya gamu da annabi annabi isa ya ga annabi alaihi salatu wasallam ko bai ganci ba ya gamu da shi ko a sama ta nawa ko shi ma a sama ta nawa ta bakwai a sama a sama ta biyu da shi da annabi Yahya alaihi salam ko kun san mamaki da nake kun san dukkan bayoyin nan da dai gaba ɗaya iyayen mu ne suka amsa Allah dukkan su suka amsa ba wani mataki ne ina lura ba mataki ɗaya ne amsa ta da cewa dai kwallo nawa Cristiano Ronaldo ya ci ku za ku amsa sannan Cristiano Ronaldo lokacin da yana wato Manchester nawa aka siyo shi ya dawo Real Madrid sun sani Allah sun sani to saboda haka Annabi Isa alaihi salatu wasalam Annabi yace duk kwana ɗaya kwanan farko yini na farko daidai yake da shekara ɗaya irin damu yini na biyu daidai yake da wata ɗaya irin namu yini na uku daidai yake da wato mako sauran kwanaki kuma annabi yace daidai yake da kwanaki irin nan shikenan ka je ka hada kan lissafa kenan a wannan wato kwanaki shine dujan dujan ne zo kewaye duniya a wannan kwanakin kwana 40 afwan shine mai kwana 40 zai kewaye duniya shine yini na farko yake da matsayin shekara na biyu yake wato matsayin wata na uku matsayin matsayin mako to haka zai kewaye duniya shi dujan to a daidai lokacin dujal ya zo yana ta wannan ta'adin sai annabi Isa alaihi salatu wasallam ya sauka a saukar da shi daga gama to abin da zai zo ya fara a wannan lokacin shine zai kakkashe aladu domin alade ya cika duniya a lokacin sannan duk inda asalib yake cross annabi Isa ya je kakkarya shi sannan ya dauke gidiya ya cire ta gaba ɗaya ya soke ta a daina amfani da ita ba abin da zai yi wato zai wanzu a ban kasa in ba musulunci ba ko dai kai musulunci ko a yake ka lokacin da annabi Isa zai sauka to da zarar Allah madaukakin sarki ya halaka dujan da mabiyansa da ya juju wa maju sai a ce wa kasa ukhruji barakati gaba ɗaya wayannan da ya juju wa maju da dujan an gaba da su sai a ce da kasa fito da duk albarkar cikin saboda haka haka za a fito da ita mutane su amfana da ita to a daidai wannan lokacin bayan wato barna ta cika ban kaza annabi Isa alaihi salatu wasalam ya kashe didan dan shi ne kabin sa ya gudu ya koma can ya koma haka har sai ya je ya cin masa a wani guri da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa ya gama shi mahallin shayi dai da nake so in kawo ba wai matsalar didan za mu kawo yana ce alama ce sa'atin kubra shine mu gane cewa barna a ban kasa mu muke tsoruwar da mu cika kasa da ita kuma yawan yin tafiye yake nuna alama alkiyama ta mutu kamar yadda yanzu ana ta yin dadan ta cika shine bi ma kasa wata aidin nas li yuzikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah barakatin sarki yace ko ta dawo zuwa ga Allah kun siru fil ardi ga musu ku yi tafiya a ban kasa fanzuru kaifa kana asibatul ladina min qabl sai ku duba ku ga yaya karshen waɗanda suke kafin ku ainihin qablikum kafin ku suke kana aksaro mushrikin mafi yawan su mushrikai ne ai fanzuru ma za annabi min tadbiri min min tadbiri rusul wa kufri bi'am ku ku ga me ya sauka a kansu na daga ƙaryata manzanni da kafirce wa ni'imomin da Allah ya musu me ya faru a kansu to shine Allah madaukakin sarki yake ni aya ta gaba فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين الله يجي فاكم وجهك للدين القيم كتايد فسكك ga addinin da yake madadi min kawai an yi atiye yawmun tun kafin wani yini ya zo wanda lamarar da lahu min Allah babu makawa da wannan yinin a gurin Allah madaukakin sarki alkiyama ba ba daga Kano sai Kaduna bane tana nan lamarar da lahu min Allah ba makawa a gurin Allah sai an yi wannan yinin Allah ya ce yawma idin a wannan yinin ne ya saddaun mutane za su rarraba za su karkatu man kafara duk wanda ya kafirce fa alaihi kufru kafircin sa kansa zai koma shi ta wani sai daga ganin in yayi nagarta ai wane yawa duk wanda ya nagarta fa kansa yawa misalin da muke yawan bayarwa idan so kake kai dantaka aunawa za ka iya unguwar ku kawai da lokon akwai wanda tinkan a haife ka yake shegantaka amma yanzu da kai wayo ka girma kai karka tamizi dan Allah ka auna ka gani wa yake sha'awar ta shi wannan da yake wannan shegantaka ba wanda yake sha'awar ta kowa ya ji cewa ba abin sha'awa bane ba mutumin kirki bane dan tun muna karara mun taso mun ga irin wayannan misali wanda za ka jera su shegantaka akwai wanda suke kannan kannan mu da suka dauko irin ɗabi'ar su da tarbiyya irin ta su ta shegantakar sun koma yanzu su suke aikin wayannan din da tinka aje su suke yi wallahi su za ta aike su mu mun ga wannan da idan wanda kankan aike suke jigin takar yanzu da wani yaro ya taso dan kankani ya koma irin wannan harka saboda gaba ɗaya kai karfin ka ya kare a biyar shi kuma yanzu wato yana kan jami'ar ka shine zai aike ko ya zama yaron sa a harkar da yake idan sai Allah ya ce man kafara fa alai ita nagarta fa idan kai ka bi kowa jin daɗi idan ka zama mutumin kirki dan kaka ji cewa mahaifinka ya daji yana so ka zama mutumin kirki bayan wato ko zai ji daɗi sai ka ji jin daɗi kai domin ba za ka zama mujiya a cikin al'umma ba kowa zai ka sha'awar ya mu'amala da kai wasu da yawa wai mutum za ga yana biya sai ya ɗauka wai idan ya zama mutumin kirki baban zai kyautatawa kan a'a ai kai idan kai sai ka fi kowa jin daɗin zaman rayuwar domin shi yana gane ma gaba ne cewa idan baka tsaya kai nagarta ba ya san cewa wannan rayuwar ba za ka ji dadin ta ba idan kuma yayi iyayen sa kan gare Allah ba zai tuhume shi akai ba inda yayi iyayen sa in kaga an tuhume shi to bai iyayen sa ba Musi Allah madaukakin sarki yake wa man amila salihan wanda yayi nagarta kuwa yayi aiki na kwarai bali an fusi yamhadin kan zai yake wa kimfada dan Allah ka duba wani misali da Allah ya ce kin fada kake wa kanka ka duk wanda yake fada ne to ya san dare ai yana da gurin kwanciya to saboda haka wanda yake da garka kansa yake yin fada ya Allah yake liyadi bi alladina amanu dan ya saka wa wadanda suka yi imani wa amilus salihat kuma suka yi ayyuka na kwarai min fadlihi daga falalarsa ko shakka babu daga falalarsa domin zaka yi lada daya zaka yi aikin lada daya a baka lada goma falala kenan kai aikin lada sai a baka daga goma zuwa 700 zuwa linkin balinki ila abda'atin kafira shine min fadlihi din kenan innahu la yuhibbul kafirin kadan cewa Allah baya san kafire baya san kwata kwata shi da yake ba da dukiya ba ga wanda yake so ba ga wanda yake dama sai ga wanda yake kowa kudi a garin ku azumi to ganin dama ne ba soyayya ba ce domin Allah baya san kafire sai Allah yake ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته Mm.
وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah ya ce wa min ayatihi yana daga ayoyin Allah al-ayatul kauniyya kenan ko saboda haka yana daga ayoyin Allah ko kuma alamomi da yake nuna cewa lallai akwai ubangiji madaukakin sarki ayyul kila riyaha da yake aiko muku da iska ne jami'in iska a hauta iskokai iskoki ko eh duka za ka ji sakwada suna cewa iskoki iskokai aljanu kenan Allah ya bata mani to Allah madaukakin sarki yana daga alamomin sa da yake aiko muku da iskoki iska da yawa kenan ko kawai to shi kenan saboda haka yake aiko muku iska da yawa a larabci a iska guda ɗaya kenan a riya kuma iska da yawa to Allah madaukakin sarki yana daga alamominsa da yake aikowa shi sa ba ba a cewa hausa yanzu sosai in ka ga in ka ga duk kowa in ka duba sai ga bai ta hausa ba wai zai ce ba zai hausa ba kuma bai iya ba to sai Allah madaukakin sarki yake ya aiko muku da iska saboda iskar rahama ba a aiko ta ta bangare guda daya za a ko dai a aiko ta tana gabas maso yamma ko kuma ta zauta bangarori da yawa ta taho ta nan ta taho ta nan sai bature sai an samu cross ventilation za ka iska ta taho ta nan wata ta shiga ta nan ta fita ta can to ita rahama haka take ta azaba sai Allah yake kawo ta a dunkule amma ta rahama ta bangarori da dama take zuwa to ji za ita yana aiko muku da iska da yawa mubashiratin wadanda albijiri da ka fara jin wannan iskar to albijira ake yanzu an fara yanayi na zafi nan gaba za a yi ta jin ko tun yanzu ma ana jin iska daban-daban to akwai wacce za ta fara zuwa ma wato magabata su fara bayanin cewa to damuna saura kirin domin albijir take wa mutane cewa wannan ku fara shiryawa manomi ya tanadi iri ya tanadi taki ya tanadi kaza da kaza da kaza duka to shine mubashirati wanda take albijir wani yuzikakum min rahmati kuma yana aiko muku da wannan iskan ne dan ya dandana muku rahmatsa wani tajiri al-fulku bi amri kuma dan jiragen ruwa su rika tafiya akan ruwan bi amri da umarnin Allah wani tabtago mai fadli kai ka san banda umarnin Allah ba abin da zai rike jirgin ruwa akan ruwa idan kana kai ka je karanta physics ana karanta wani abu ana da yake su kwalkwale abubuwa yake in dai kana da ibadi za ka kare da akwai Allah eh ka dau dutse ka sake shi a ruwa ka gani amma ka je yanzu ka je gefen teku a Lagos ka je ka ga jirgin ruwa ya sauka ana sauke kaya wata kaza ko ana man lodi wata kaza kuma zai tafi akan ruwan ba abin da zai same shi haka zai je dawo kai ko ko kai yanzu in ba iya ruwa kai ba in ka shiga dai a rikamar gayuwa ne ya tafi kenan to wannan duk wato iko ne na Allah shine wala tajri al fulku bi amri jirgin ruwa yana gudana ne akan ruwa da umarnin Allah wani zabda gome fadli kuma dan ku ne fadalar Allah da wannan iska ta taso to ana so ku je ku ne fadalar Allah madaukakin sarki wala allakum tashkurun sannan kuma dan ku gode masa duk wayannan dalilan shi yasa Allah yake turo da iska dan ku yi masa godiya sai Allah yake ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين Allah ya ce wa laqad arsalna min qablika rusulan hakika mun aiko da manzanni kafinka ila qaumihim zuwa ga mutanensu faja'uhum bil bayyina sun zo musu da mu'jizoji bayyanannu dalilai manya manya banta kauna ne annabina ajram amma sai muka azabtar da waɗanda suke kafirci da gaske idan annabi ya zo da wato wata aya aka ce dare da zo dama kun shirye zuwa azaba kenan to sai Allah ya ce muka azabtar da waɗanda suke kafirci da gaske su wa kana haqqan alaina Allah ya ce lallai tabbas ne akan mu nasrul mu'minina mutaimakin mu'mini duk inda mu'minai sai Allah ba zai tozata su ba sai Allah yake الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا يبسطه في السماء كيف يشاء فنمسك فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين Allah ya ce Allahu ladhi yutilu riyaha Allah shi yake aiko da iska daban-daban wato tiru sahaban ita kuma wannan iska sai ta koro girgije Ali in geography kenan ga aya ana gaya ma sai wannan iska ta koro girgije Allah yake bayawsuhu fi sama sai jimfuda ya shimfiɗa shi a ban kasa wannan girgizar a saman kai ya shimfiɗa shi a sama sai kaga ya mamaye sama kai sai jawo inda ya ga dama ka duba zanzan yace inda ya ga dama wa yaj'aluhu fi safan sannan ya sanya shi yanki yanki a wani yankin kaga an sanya ruwan shine bai da alu fi safan ko a sanya wannan girgizan yanki yanki da yanki ya karkasu Allah yake fataral wa da ya khuruju min khilali sai kaga ruwan yana fita ta kankanin girgiza yana zubowa fa idza asaba bihi man yasha da zarar ruwan ya samu wanda ya ga dama sai kaga ruwan ya zo gaba ɗaya ya mamaye da gandu hausawa keka dan agundi amma sai gaba ya mamaye kuma ya tayi saukar da ruwan sai ga ana yi a tsallaken diga nan ba wannan da yawa mutane sun ga gani za ka hango wani gurin ana ruwa a gaban gidanka wani gurin ba shi ne wannan ayat take bayani fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadi saboda haka idan ya samu wannan wato ya saukar wa wasu daga cikin bayinsa da wannan ya saukar musu da wannan ruwan ga waɗanda ya ga dama ilahu ya tawjiru sai ga suna ta murna yan gaddu sun samu ruwa ita murna ita abun da ba samu ba ko an samu a da abun da ita murna nan kuma ba a samu ruwa ba to an cikin ganin dama Allah ne sai yace wa in kanu min qabli an yunzala alayhim duk da cewa kafin a saukan musu da ruwan kuma min qabli kafin saukar ta lamuli shi ne sun yanke kauna cewa an dade ba a ruwa ba su ruwan nan ba an zo abin da ba shi ke cewa adarin kaka ne holoko ne cewa ba ruwan za a yi ba an yanke kauna ba ruwa za a yi ba kawai to sai Allah yake yi نعم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله مروكتين سريكيتي فانظر إلى آثار رحمة الله كدو كيدو وإجوا كبرى بجربي na rahamomin Allah madaukakin sarki kai fa yuhil arda ba'da mautiha a daga cikin gurbin da ake so ka duba ka duba ka ga yadda Allah yake rayar da kasa bayan da ta mutu yanzu gaba ɗaya kasa a mace take amma nan da wata uku hudu in Allah ya yarda ga ko ina ya kore ruwa ya fara sauka sannan kuma shuka duk ta fito shine to kamar haka Allah madaukakin sarki yake rayar da matacci shine ba'da mautiha bayan ta mutu inna zalika la muhyil mauta a cikin wannan yanayin misalin da aka baka kamar haka Allah yake rayar da batacce wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan kowa da komai ya Allah yake ne ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون Allah yake ولئن أرسلنا ريحا in ko da muka aiko musu da iska fara'u musfaran sai suka ga wato kayan shuka ta ya zama wato rawaya yayi fadi fadi da ba wuce yake cewa yale an gane ko yayi wannan fadi fadin to sai yake Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa la zallu in ba'dihi yakfur da sun kasance domin zalla tana cikin kana wa haka wato da sun kasance cikin bayan wannan iskar da ta zo suna butulcewa Allah madaukakin sarki duk da wayancan ni'imomin da ya mutu iya wannan iskar da aka aiko kawai shuka ta yalo ko ta yi rawaya sai kaga sun koma suna wa Allah butul shine wala in arsalna ri'an ayyadi katan ala zir'i wanda za ta zo ta busar da shuka allazi zara'u wanda suka shuka da kansu wa nabata wa shabba wastawa ala suqi Allah yake fara'uhu musfaran daga tayi kore bayan ta riga ta taso da ta fara girma yanzu ta koma ta yalo kai tayi rawaya Allah madaukakin sarki yake daga baya za ka gansu wato a'a ayyaja aduna suna masu mutunta Allah madaukakin ni'imar Allah madaukakin sarki shine Allah yake gaya mana a cikin suratul waqi'a afara'aytum ma tahrukun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laj'alnahu hutaman fadhakum tafakkarun inna lamugramun ko bal nahnu ma'rumun to wato wannan abubuwan take fassarawa kin ba ku ganin abinda kuke shukawa Allah yake ku kuke fito da shi tazra'unahu am nahnu az-zari'un bayan kun shuka ku kuke fito da shi da alƙashin ƙasa ko kuma mu muke fito da shi ko ba ko ba kaba da amsa ba kowa ya san amsa domin Allah madaukakin sarki shi yake fito da shi duk iya sanin da kai hoto sun tafi ba kai wani Allah madaukakin sarki shi yake fito da shuka to shi ne yake ga mana anan to bayan nan kuma zaka gansu sun kasance suna yi wa Allah bujin sai Allah yake فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم
Allah ya ce fa innaka la tusmi'u mauta lalle kai ba za ka taba jiyar da matattu ba domin jami'i na almayyit ko almayyit aka larabawa suke kawowa ko almayyitu ko almayyit ko ai shadda ko kuma ai dauri akan yaro cewa ba za ka taba jiyar da matattu ba wala tusmi'u summa du'a sannan ba za ka taba jiyar da kurare kira ba idan wallau idan suka juya mudbirina suna masu bada baya Allah yake wa ma anta bihadi al-ummi sannan kuma ba za ka taba kiriyar da wanda yake makaho ba amdara nake gabarin fatansa in ya riga ya fata cikin yanzu banda mata dan Allah wanda zai zo ya ja aya ya hada ka kaji kamar a taura yake biyawa sai ya gaba gaba dai ai kabbara ai kai ka san cewa wannan da uba talibu wal maqlub wanda yazo ya kasa jan aya ya janyo ya hada ya hada hada academical club ɗan ɗan kwallo suke cewa ta hada aya da tattan da cikin gurin kuma wai ka gaba an yi kabbara kaga wato bulo ke dukan bulo dukan su ba su gane ba ba wannan hafa qaumahu ba da'u wa kai yanzu wannan ne zai gyara bukari gaba ɗaya sannan ya goma bayan ya gama da bukari a Kano da Najeriya ya koma duk duniya gyara musu Qur'ani ba ka iya jan daidai wanda shine gaba ta farko a ka'ida addini kana zo ka koyi addini da kyau Qur'ani da ba nan kake fara sani kabiya ki kulwanci ne sai ka iya yi Qur'ani don baka san ki ba da gurgurdo za ka rike sannan sai ka je duk wani ulum da za ka samu shine duk malaman tarihi ku dai zo gani waɗanda aka rika dauka sa'adiya da suka dauka suka rika daukar Imam Malik da ma yake imamu bukari da ta dauke shi ta tafi ta ce tabu neman karatu to ba ai da ga kowa idan ya tabu hadda qur'ani yake bare imamu bukari da kai kara goma ba bakwai takwas ya da alqur'ani imamu dukan su kowanne daga wannan baiwar sai kuma Allah ya buɗa musu suka yi ta sanin ulum kaida ta farko kenan to wanda baya da iya baya iya jan aya wai shine zai zo ka gama kuma in ya gama ai kabbara to kaga ko min babi aula idan yazo wannan idan yazo muku kayya ku yadda ko ba ga wani wanda zai zo da aya ba daidai ba ku kabbara to min babi aula ya kayya kuma ku kuma kabbara to kaga Allah madaukakin sarki yake wa ma anta bi hadi da ummi an dalalati ba za ka taba kiriyar da makawo ba ba wai rashin gani na ido ba haka ba ali na mangefi yace ba wai makantar ido ita ce makanta wai yace makantar zuciya ita ce makanta don wanda za a zo a nuna gaskiya yana kallo yake yadda wannan shine makawo shine makawo to sai Allah yake in tutni aw illa man yu'minu bi ayatina kai duk sifofin kafara yake wala cewa ba wanda zaka iya jiyarwa in ba wanda ya yi imani da ayoyin mu ba Allah yake fa hum muslimuna kuma alhali suna masu miƙa wuya malai wasu maganganu masu kyau a ƙasa da yake cewa a ƙarƙashin sharhi da yi cewa Allah yana magana cewa a kama annaka laysa fi qudratika an tasma al amwat fi ajdasiha kamar yadda ba za ka iya biyar da matattu ba lokacin da suke wato a gangar jiki babu rai a jikin su wala tablughu kalamaka summa alladhina la yasma'un sannan zancen ka baje isa zuwa ga ƙuramin da ba sa ji ba wa hum ma dalika mudbiruna anka kuma duk da haka suna masu bada baya ga barinka kazalika la taqdiru ala hidayatil umyan haka nan ba za ka iya shi yadda wanda ya makance ba alal haqqi gabarin gaskiya domin makanta ta kin kallon gaskiya ne da ta kuru kuru kana gani amma yake karba to ba za ka iya shi yadda wannan ba wa rabbihim am dalalati ba za ka iya shi yadda su ga barin fatar su ba bal zalika ila Allah ta'ala wannan al'awarin sai dai ka bawa Allah kawai shi sa mun ja bara kun ga wanda ya shiga layin fata ko tausaya bar aiki eh to abin tausayi ne kamata ya kai tausaya mar dan waɗanda Allah ya bado kake sarki ya jarabe su da fara irin wannan hanyoyi ya musamman wanda suke jahilai ba wanda suke yi akan alama siratin ba to ababan tausayi ne ko shakka babu dan ba za ka so wani dan da ka sani dan uwanka ya mutu shiga wuta ba din da imani waya ta ka so kake Allah ya ganar da shi ya gane gaskiya ya dawo ya fita fa innahu bi qudrati yasma'u al-amwata aswat al-ahya ila ja'a amma cikin ganin damar Allah yana biyar da matattu muryar rayayyu idan ya ga dawa kamar yadda mun bada wannan misalin a karatun mu na al-lu'lu wal marjan da saboda hadisi Abdullahi dan Umar da muka biya to amma ya kawo misali anan wa ya bi man yasha sannan Allah yana shiryar da wanda ya ga dama wa yudillu man yasha sannan yana fatar da wanda ya ga dama walaysa zalika li ahadin suwahu ba wanda yayi sai wannan ba Allah ba isa Allah yake in tusri'u illa man yu'minu bi ayatina ai ba wanda zaka kiriyar ka biyar da wannan abun na gaskiya ka zo kana ga yawa mutum gajiyar gaskiya kamar rana lokacin azhar amma Allah ya ce ta saboda matsalar a yau in je da ya dawo kuna kallo ba na saurari wasu a kwanakin baya da suke cewa ke dan musulmi Hausa Fulani suke cewa su ke dan suke su domin ke dan rashin adalci a kai ma dan me yasa wallahi da kudin na nabi me yasa Allah ya halice shi da wuta kuma yace sai ya bauta sai ya yi wa dan ta usu jira Hausa suke so sai irin yadda kake kuma ya'yan musulmi ne ya'yan Hausa fulani da kunne na nabi wannan to dan haka dan wasu tamora sun zo za su yi babaki sai dan fa suna suna alamu irin nasa a irin wayannan abubuwan za ga duk wannan alamun da ake na kuri ba so ne da wayi suna ganin cewa wai rashin adalci aka yi dan wallahi rashin adalci aka yi me yasa za a ce je sujada da wanda ya fi ilimi ya fi shi ma Allah ya ce ya fi ilimi kuma ka koma a aya aka ba wuce ta wai ala ko aya ce ai ya fi kowanne mala'ika ilimi ya yi kaza ya kaza ai arfe adalci ne tsakanin wuta da ta wanne ne gaba wai da wayannan magana to shi sa idan zamani ya zo karshe roƙon Allah za ka yi ta yi cewa Allah ya sa imanin ka ya ta dan cikin wayanda na gani ni suna wannan abu a gurin din gaba ɗaya ba alni Allah duk mutanen mu ne to sai kuwa suna ganin ke dan rashin adalci a kai ba saboda haka idan Allah ya sa shi a wuta ba bai kyauta mar ba dan me yasa saboda dalilai irin wayannan Allah ya kiyaye to shine ma da yake cewa wato kaga wannan ayat da aka ai khabi'una mustajibuna fa hum muslimuna bi ma'ana khabi'una suna dankan da kai mustajibuna mudi'un suna ba su amsuna masu biyayya ga Allah fa ulaika humul ladina yasma'una al-haqqa wa yattabi'una irin waɗannan su ne wanda suke jin gaskiya su bida ita gaskiya in dai da gaskiya kake a zuciyar ka ko to Allah ba zai baka wajen ka nuna ba in dai da gaskiya kake wa hada wato wannan ita ce wato halul mu'minina wannan shine halin mu'mini wal awwal masalul kafirin mai farko da aka wanda ba ta bin wannan kafirai kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana inna ma yastajibu allazina yasma'una wal mauta yab'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un bari yake wa qadta wa qadta dallat ummul mu'minina aisha dan Aisha Allah ya kara mata yadda ta kafa hujja da cewa da wannan ayar cewa fa innaka la tusmi'ul mauta mun biya alulu wal marjan ala tauhid abdullahi bin umar akan cewa lokacin da cewa abdullahi bin umar rabbi har mun gwama tsakanin ayar da hadisi cewa yana cewa wahabi ya samu a ruwayan nan da ya kawo na cewa annabi alaihi salatu wasalam yayi magana da yan badar kun ga waɗanda aka karkace a badar kafiran nan ai kun ga zuwa kai aka zuba za a wata kadi wata rijiya ko bayan kwana uku kamar da ya kawo anan yake cewa ba da salatati ayyami bayan kwana uku annabi alaihi salatu wasalam yake yana yawa da dan wani ya ausu bata ibn rabi'a ya abuja haka ya rike kiran sunan sai bayan daya na cikin wannan rijiyar wa takriyahi lahu yana kiran sunan hatta kana lahu umar sai da sai dawo da zuwa ji annabi ali sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ma tuqadibu min qaumin kad jayyabu yasa kake magana da mutanen da sun zama gawa sun zama muji fakali sai annabi ya ce wallahi nafsi bi yadi na rantsa da wanda raina yake hannunsa ma antum bi asma'i lima aqulu minhu ku dinnan da kuke raye ba ku bi su jira abin da nake gaya musu ba ba ku bi su ji ba Iza a can cikin ibn jam ya kawo a cikin asiratul nabawiyya inda yayi wata karshen baitin yake cewa yunadi rasulullahi lamma kazafnahum kabaki wa fil qabili alam tajidu kalami kana haqqan wa amrullahi ya'khudhu bil qalili فما ندقوا ولو ندقوا لقالوا صدقت وامر الله وكنت ذا امر مفيد وكنت واتو واتو ذا راي مفيد haka yunadihim rasulullahi lamma kadabnahum kabatib fil qalili annabi ya zo yana kiran sa haka akani yace yana ta kiran sunan sai bayan daya lokacin da aka wada su gaba ɗaya cikin alkali suna ne daga cikin sunayen rijiya yace ba ma na dauku alam tajidu kalami kana haqqan a karkashin uturar suratul a'raf inda Allah yake fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan sai imam al-qurtubi da sauran malaman tafsiri in ka koma wannan gurin za ga an kawo wannan kitab a lokacin annabi ya zo yana cewa musu cewa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu cewa abinda Allah yake alkawari na azaba kun same shi yanzu kun tabbatar shine sai na wuri cewa fata jin da ya rasulullah mutanen da kwanan su ku a cikin rijiya sun dade da mutuwa shine annabi yake baka bi ba ku bi da jin abin da nake gaya muku ne shine yake ba ma na da ku walau na da ku la qalu ba ji magana ba amma da za ki magana la qalu sadaqta da za ki gaskiya ka faɗa ya rasulullah wa kunta da ra'ayin mufidi sannan da ka kasance kai ne ma abokin ra'ayi wanda yake duk abin abin da ka zo da shi shine daidai to shine sanana Aisha ta kawo wannan to shine yake cewa gashi nan ba walakin la yujibuna wa ta'awwalatu Aisha ala annahu qala nana Aisha ta ce to wannan hujja da take kawowa cewa gashi na ai annabi alaihi salatu wasallam ya kirawo tunda a ce mata ce baya ji to ya aka yi kirawo na cikin ya haka Abdullahi da Umar yake shine ma na ta ce a'a ai annabi cewa innahum al'ana la ya'lamuna anna ma kuntu aqulu lahum haqqun annabi cewa yanzu ba ku bi jin abin da nake faɗa ba yanzu haka ya faɗa a nasin hadisi cewa yanzu shine kata da yake cewa ai hayawum lahu wa takami'u maqalatuhu wa tawbikan wa nikma a lokacin Allah ya rayar da su ya da musu da rai dan su ji wannan abu dan ya kuntata musu su ji abun abu wasahihu inda ulama bane yace abin da yafi daidai gurin malaman shine wato ruwayati bin Umar ruwaya Abdullahi dan Umar cewa limala min al-jawahid saboda abin da yazo na shedi na ingancin ta cewa ruwaya ce ne jawahid min wujuhin kafira ta hanyoyi masu yawa abin da yafi shahara daga ciki shine Ibn Abdul Bar ya inganta magana da yake cewa daga Abdullahi dan Abbas marfu'an yace annabi ya ce ma min ahadin yamuru bi qabri akhihi al-muslim ba wanda zai wucewa ta zai je wucewa ta gaban wani dan uwansa musulmi ya annabi yake kana arifuhu fi dunya wanda ya san shi a duniya ka je wucewa ta gaban ta gaban wani kabari da ka sani fa yusallimu alayhi kayma sallama illa raddallahu alayhi ruhahu aje sai Allah ya dawo da wannan mamacin a lokacin ransa hatta ya rudda alayhi salam sai ya mai yamma da sallama sai ya ce wa alaikumus salam duk lokacin da kaje kai wa wani wanda ka sani sallama annabi yace in ne kaje wucewa ka san shi kai wa sallama a kabari to sai ya amsa ma to saboda haka sai yace ya kuma tabbata daga annabi alaihi salatu wasallam cewa annal annal mayyit yasma'u qar'a li'ali li'ali mutayyi ayina lahu cewa mamata suna jin karar takalmin wanda suka raka mamaci wanda aka je aka binne annabi ya gaya mana cewa idan sarafu anu da zarar kun biyo kafin ku ban makabartar yana jin karar takalmin ku ana masa tambaya to kaga nan shi ma ai an gaya mana cewa an dawo masa da rai yana ji sannan kuma kokari kira annabi sallallahu alaihi wasallam li ummati idza sallamu ala ahli al-quburi an yusallimu alaihim salamu salamu man yukhadibunahu fa yaqulu al-muslim assalamu alaikum dar qaumin mu'minin annabi ya shar'anta mana cewa za ka shiga makabarta kai wannan addu'a assalamu alaikum dar qaumin mu'minin kun za akwai riwaya da yawa wajen yin sallama a makabarta wannan tana ɗaya da cikin ruwayoyi malin yake wa hada qadabul liman yasma'a wa yaqidu wannan magana ake daga wanda zai yi walaula hada alqidabu lakanu bi manzilati qidabil ma'dum wal jimal to haka salaf suka tafi akan wannan cewa idan za a shiga za a yi sallama ko kuma a ce salamun alaikum ahlad diyar min almu'minina wa inna insha Allah bikum lahiquna yarhamullahu muttaqimina minna wa minkum wa minkum wal mutaakhirin kaga wannan wata ruwaya ce ko wanda zaka gani ana rubuta ita ma wannan ruwaya ita ba ta inganta kiza suna da yawa sannan ba a gaba waje take na tsarin na da na wala kumul wala kumul afiya wannan addu'a zaka yi kaje kiga makawarta ma ne yake ba hada salamu wal khidab wan nida li mawjudin yasma wa yuhadib wannan irin da ake ko ana yi ga wanda yake yi wa in lam yasma al muslimu radda wallahu a'lam duk da cewa musulmin da aka dawo masa sallama ba zai ji ba amma shi wanda yake cikin mukabari idan kai mazini to wannan duk nusus ne da suke nuna cewa lallai wato mamata suna jin sallamar da dan uwansa ya mutu wanda ya sani wanda ya san saboda haka wannan sabanin da aka samu tsakanin na Aisha da Abdullahi dan Umar din tuni malamai sun yi shari a kanta kuma wato an warware a cikin wato misilolin da suke ciki sai Allah ya ce الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله يجي الله الذي خلقكم من ضعف الله يجي يعرفكم daga rauni shine tugon bani wanda kare khalaqa al-insana min sulalatin min tin wannan asalin annabi Adam kenan dum imma ja'alnahu naslatan fi qararin makin ko nutfatan fi qararin makin sannan kuma muka sanya shi tugon bani wato cikin wani matabbaci wani guri da yake tabbatar da na ba abin da zai taba yi to sannan zai fara thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan wa khalaqana al-'alaqata mudghatan wa khalaqana al-mudghata 'idhaman wa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan kalmar da dadi take shi za na ga wasu azu mata muna karatu da sabi nace kace wato ka ganta kamar ita sai kanka nace zagin Allah kare na Allah wannan ai wulakanci ne ta ba Allah iya halitta kenan za a ce ka ganta kamar ita ce kanta sai wata da tijo da tijo me za a ce nace ce za a tabarakallahu ahsanul khaliqin ma dalla da halittar Allah haka za a faɗa idan abun muni ne kuma sai ai addu'a cewa alhamdulillah alladhi abani min mabtalaki bi ko min mabtalaka bi amma ba za a zo a ce kamar ita ce kanta wannan kuskure ne to Allah ta fi Allah iyawa kenan shi sa ka zama ba tucewa ko ba haka bane shine mantukin magana in ka kalla saboda haka ba daidai bane to kaga Allah shi ya halitta mutane ne ga abin da garauni shine dugon mani majina in ma ja'ala min ba'du zati quwwa bayan wannan raunin kuma shine wannan aduwa don guda bakwai bakwai da muka kawo tabakin an taba guda bakwai da aka kawo na cikin suratul nur wanda ya zo wato yana magana kaga duk sauri na farko kenan wato zangon farko kenan duka waɗannan guda bakwai to shine min ba ji zafin kowa bayan wannan raunin kuma sai aka ba shi karfi sai ga ya zo matakin mataki matsayin mataki daga shekara sha biyar har zuwa shekara arba'in da wani abu yana cikin jin jami'arsa shine summa ja'ala min ba'di ba'din min ba'di summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa ba. sannan bayan wannan karfin kuma bayan wannan wato bayan wannan karfin sai mu sanya masa wato summa ja'ala min ba'di quwwatin sannan mu sanya bayan wannan karfin mu sanya da'afan wani raunin wa shaybatan bayan raunin kuma sai ne sai furfura ta kullu domin ita furfura wani wa'azi take ba da zarar ɗaya ta bullo to wa'azi take ba yasa malamai suka ce ita ce nazir din waja'akum an-naziru shine furfura a yanzu a raye yadda muke tunda ba annabawa furfura na zuwa to wani take ba ba Allah ka ƙara gyara kayan ka kinka kuma ko da ka rina ka tana nan dai ko karina da tana nan wa'azin nan da take ba za ta ita dadin da ba an ka cire wata ce za ta kuma zuwa in maka wasa ban ka cire din sai biyar ka zo in ka cire biyar goma ka zo ba ruwan ta ita sai na Abubakar lokacin da yake cewa lokacin da bai kanta yayin musulunta abi ko hafa a fatahu makka ai da aka zo da shi annabi ya kalle shi ya ce wannan bawa Allah kanka gaba ɗaya fari yace to ku ga matansa an je gida ta rana masa kai yace amma kai su sa baki domin baki ai tadliji ne kaga in ka tafi neman aure sai a dauka da hakan take ko da yake ko ta rige wannan bakin fuskar za ta nuna kware kuwa ai ji tufa inda ya zo ba yadda za ta yi inda ya riga ya zo to shine na jirka an gane ko to shine min ba da kuwatin da afan wasai ba bayan karfin kuma sai a kawo wani raunin da furfura nazir kenan ne gargadi ya khluqu ma yaka Allah yana halitta abin da ya ga dama ka gani shine tabarakallahu azal khaliqin dijiya saboda haka ba kamar ita sai kanta za a ce ba domin Allah shi yayi sai ce wa huwa al-alimul qadir Allah masani ne qadirun ne tsara abu yadda ya ga dama in ka ga halitta ka kuje da Allah kake shine kawai domin shi yayi domin ya ga ba al-alimu da yana sane yau da haka qadirun kuma shi ya tsara shi haka yake son ganin sa to idan ka kuje da wa kake wa alaikum salam amma zina gama an gane ko wannan shi ne to sai Allah ya ce mu muje karfi dan ka ga lokacin da mu تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة na'am كذلك كانوا يؤفكون Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a ranar da za a tashi alkiyama yuqsimul mujrimuna za ka ji kafirai suna rantsuwa malabi su ba su zauna ba gaira sa'a ba sai wai wa zaman da suke a kabari wallahi bai fa awa ɗaya ba Allah yake kazalika kanu yufakun kamar haka ne aka kasance ana wautar da hankalin su ana karkatar da su gabarin bin gaskiya sai Allah yake ne وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث Hmm.
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون na'am فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون Allah yake wa qala alladhina utul ilma sai wanda aka ba wa ilimi sai su ci sai ilimi yana da wato yana da rana ko a kiyama ko ranar alkiyama masu ilimi za su nuna kwarewarsu in dai mutum ya yi amfani da iliminsa zai har al- filin alkiyama sai sun nuna kwarewarsu to kaga Allah yake wa qala alladhina utul ilma sai waɗanda aka ba wa ilimi sai su ce wal imani da imani kaji sharadin al ilmu wal iman ba ilimi kawai ba kenan sai yake laqad labistum fi kitabillah hakika kun zauna a cikin littafin Allah madaukakin sarki shine lahul mahfuz ila yawmil ba'th zuwa gararin tashi kun zauna ne zuwa ga ranar tashi duk wanda ya mutu da amman ma ta kamar mutu, zai tashi ne zuwa ranar alkiyama Allah yake ba an ce za ku zauna ne a cikin kabari zuwa ranar tashi shine ranar alkiyama sai Allah yake ba hada yawmul ba'th to yau ne ba ranar tashi ba awa dai kuka yi ba yau ne ranar da aka yi muku alƙawari cewa za ku tashi dan ana ta gaya muku kun karya da walakin nakum kuntum la ta'lamun dai dai ku jahilai ne ba ku sani ba wa yawma idin a wannan ranar da la yanfa'u alladhina zalamu ma'aziratuhum duk wanda suke zalunci hanzarin da zaka bayar ba zai musu amfani ba ko daya za su tabare shi to Allah ba zai karba ba wala hum yasta'tabun an gane ko wala hum yasta'tabun sannan kuma ba za a jinkirta musu ba a kyale su ko daya shine ai walahum yarji'una fi dunya ba za a dawo da su duniya ba shine yake aka mu kamar yadda Allah yake wan yattajibu fama hum min al-mu'tadin ko wan yattajibu kai ko fama hum min al wato mu'tadin sai Allah yake ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل نعم ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون Allah yake ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن hakika mun buga wa mutane wato wato fi hada alqur'ani a cikin wannan alqur'anin min kulli masal kowane irin misali an bar ko ayya wannan ayar ai mun gani Allah zai tace wa min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi amri duka wannan min ayati din misalai ne an ta bayarwa ya suratul rum kawai banda sauran surori Allah ya ta bada misali hatta giza-giza an bayar a baya to shi ne Allah yake kowane irin misali da za a bayar mun bada shi sai Allah yake wala wala in ji'tahum bi aya inda zaka zo musu da wata aya ko mu'jiza ko al-ayatul kauniyya ko alama la yaqulanna allazina kafaru ai da sai ka ji kafirai suna cewa in antum illa mubidun ku ba komai bane face mabarna ta kawai wai annaba za su ga wannan magana inda za su zo da mu'jiza ma za su yi mabarna ta ne su ba komai bane su sai ayoyin ƙarshe Allah yake كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون Allah yake kazalika yatba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun kamar haka ne Allah yake shafi zukatan waɗanda ba su sani ba fasbir kai hakuri inna wa'dallahi haqqo lalle alkawarin Allah madaukakin sarki gaskiya ne ka duba ka ga karshen surar sai Allah ya ba annabi hakuri saboda harkar da'awa tana da wannan salat sai Allah ya ce wala yashrifannaka alladhina la yuqinun kada waɗanda ba su ta kankance da lahira ba su zo su dauke ma hankali su zo su tafi da hankalinka wannan ayoyi a karatunmu na talata muka ba da misali da su akan matsalolin kawari cewa da wannan sayyidina Ali ya buga musu hujja wai sayyidina Ali kawarija suka kalla ta Abdurrahman ibn Muljim suka kalle suka ce wato ya kafirta suka ce masa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik ko da wannan ayat ta suratul zumar sai da kafa ma hujja cewa ya zama kafiri saboda baya hukunci da wato baya hukunci da ayoyin Allah sayyidina Ali ce karanta wannan ayati kazalika yadba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun fasbir inna yace haka ma Allah yace fasbir inna wa'dallahi haqqun wala yastaqifu wala yastaqifannaka alladhina la yuqinu sai yace da wayannan ayoyi wai wayannan mutanen su za su yi kalli sai da Ali Kemar ya kafurta baya aiki da dokokin Allah to shine kike musu da wayannan ayoyi na cewa lallai Annabi alaihi salatu wasalam kuma yana so ya nuna mana Annabi alaihi salatu wasalam ya fi kowa hakuri kenan cewa gashin duniya ba ta tsawo ba ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba yana cikin kula ba wa rashidin kuma kanin annabi alaihi salatu wasalam ne kirkin annabi amma shi wasu yan bana bakwai za su kalla cewa ya kafurta kuma suka hau bayan kafin a zo ga wannan gabar bayan wannan gabar duk da haka ya tura Abdullahi da Abbas sun koma daji sama da mutum dubu goma sun tare a nan ya tura Ibnu Abbas ya ce ka je kai musu wa'azi ko Allah zai sa su dawo in ya ga aya su ga aka da ke ya samu wajen mutum dubu biyu suka iya yadda sauran ku duk gaba ɗaya haka kuma daga baya sai na aliya ya ce dan sai da ya ce su gaba ɗaya kuma da ba annabi ya ce hum kilabun na su karnukan wuta ne karnuka haka aka rika kawo kawo kan ana sawa ana ana ajiyewa a gaban masallaci shine Sudai bin Adlan Abu Umama al-Bahili da yazo ya ga gawawakin shi ya za kuka yace tausaya muku ne shi ne malamai suka ce wa mutala wanda suke gurin suke cewa ya kuma mukan sana kuka yace ai abin da yasa nake tausaya muku yace saboda na ji kunne na annabi ya ce su kan naka wuta ne sannan kuma abin tausayi shine sun fi kowa ibada amma kuma ba sa bin Allah ya yarda yake shi saboda zafin addinin sun kina al'ada sai kin yi sallah shi sa idan kana bin Allah ba ilimi to zaka iya kawarijinci in dai ba ka bin Allah da ilimi ko to zaka iya fada isa duk yadda zaka yi duk abin da zaka yi ka nemi sani a gurin wato wanda suka sani kafin ka bi Allah aka abu in ba haka ba zaka fada wancan gurin sababbin allon a hasali abdurrahman ibn munzim wanda ya kace sayyidina ali kansa cikakken alaran ma ne tammi tammi a gaban mu'azi dan jabal ya zauna ya koyi sai da ya soke alqur'ani a gaban sa amma kan je shi yaje har masallaci ya kace sayyidina ali to kaga irin wannan shine wato kore yaje shine addu'a na rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik sai ta ga wa Allah sai kai marmariya Allah ya tabbatar da mu a kan addini abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana na akwai daura auren dan uwa da wato mala abdulmalik yana zama a can baya abdulmalik gambo hassan ni da kan kamar da na gaya mai na dauka wala na dauka yana da aure to dan azumi ya zo kuma ce balan da yake ya dauka mun saka ne suka yi da kake akwai daura auren da za a yi da Maryam ta ce Umar ko kuma ana karanta iyalan ko iyalan Alhaji Gambo Hassan da na marigayi alayin tafi umar tura auren ƴaƴansu abdulmalik gambo hassan da kuma maryam tafi umar wannan nau kenan injiniya abbreviation ne ko mutum ne yan arias nau ne ko haka ni wata ba ganin ma saka ce ba ko dai nau nau suna ji nau ake to sai ce za a ɗaura auren ranar juma'a sha biyu ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya karfe biyu a masallacin idon wadaban fairo a wannan kanin to muna roƙa Allah maɗaukakin jirgi ya sa a yi lafiya kuma ya ba shi zaman lafiya akwai ɗaurin ɗaurin ɗaurin raki da aka yi akwai na ɗan uwan injiniya da aka ɗaura jiya injiniya Sidi Salahuddin Muhammad da kuma Malam Ahmad Abdullahi Kaugama Malam Abba sun sun tare a jiya muna da Allah madaukakin sarki ya za zai shiga a sa'a Allah madaukakin sarki ya ba su ikon rike iyalan su cikin sa'a waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure na kowa gaba Allah ya tallafa mu yan baya da yan gaba kuma Allah ya kawo wannan muna da kowa ne ina yin tsayawa ba Allah ya biya mana bukatun mu da kai akwai rage-rage da aka yi satin da ya wuce bayan mun mun gaba karatu a gari Allah ya karbi rayuwar wato matar alhaji balarabe ya fi ɗaya daga cikin da ke jan wannan masallaci wanda aka yi jana'izar ta karfe goma a ranar litinin a wannan harabar masallacin da kuma mahaifin alhaji suleiman makocin yalla bai kenan a can shi ma allah maɗaukakin sarki ya yi masa rasuwa da mahaifin abdulshakur duk ma'abota karatu cikin nan ne muna sa ta cikin addu'o'inmu kuma muna tawassuli da wannan sura da muka biya ya ubangiji don sunayen ta kyawawa tsohon ka madaukaka Allah madaukakin sarki ka ji kansu da gafara idan ka mu zuwa Allah ka samu cika da kyau da imani waɗanda suke jarrabawa a makarantu Allah ka yi ko da Allah Allah ka ba su ta waɗanda suke kasuwanci ka sa a gaba Allah ka taimake su waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka sani Allah ka biya mu iyayen mu Allah ka ji kansu da gafara waɗanda suke da rayu Allah ka tsara musu lafiya Allah ka tsara musu imani a cikin zukatansu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله منكبة علينا وانزل يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.